ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله يا أيها الذين آمنوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها
نعم وكان الله بما تعملون بصيرا
بسم الله الرحمن الرحيم har yanzu dai muna cikin kissan nan ta yakin khandaq wanda mun karanta waccan aya jiya muna cikin kissa sai kuma lokaci yayi za mu maimaita ita wannan aya sai kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya a kissan nan ta gazwatul ahzabi wanda muke karantawa jiya Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya اذكروا نعمة الله عليكم وتنا نعمة الله يي أغريكم إذ جاءتكم جنود لوكسن دلون جنوني من الكفار نكاتلي سكروا daga Makka mutahazzibuna sun yi taron dangi ayyama hafril khandaq kwanakin da ake tonon wannan rami na gwalalu Allah ta fa arsalna alaihim riha sai muka aika musu wata irin iska wa junuran da rundunoni na mala'iku lam tarauha wanda ku ba ku ganta ba runduna ce minal mala'ikati wa kana Allah Allah ya kasance bi ma ta amrina basira mai gani ne abin da kuke aikatawa in haƙurin haddaki na tonon wannan rami wa ya'lamuna kuma in bilyadi ne min tajibil mushrikina daga talan dangi nan da kafirai suka yi suke aikatawa Allah yana gani jiya a cikin wannan kissa mun tsaya daidai inda a hadisin nan na daga kullum yamani wanda yake gaya mana su goma aka yanka musu zira'i arba'in da suke tonawa a ciki akwai salbabul qadisi wanda ya kawo wannan shawara to muna daidai inda a yahudawa da nukuruwa suka warware alkawari labarin zuwa manzon Allah ya tabbatar da cewa eh wannan alkawari sun warware فاشتد على المسلمين الخوف sai tsoro ya ƙara tsananta ga musulmai da suka ji labarin lallai ba su nan da bari kuraiza sun warware alkawari sun haɗa kai da kafirai na azab kuma inna nu'aymu bin mas'ud al-ashja'i sannan akwai wani sahabi nu'aymu bin mas'ud al-ashja'i min kadfana da cikin kabilar kadfana ya fito su kuma ga na karmi manta jiya mun ji a farkon kisan suna cikin wanda suka yi taron dangi da kuran shawa suka zo madina domin yaƙar manzan allah to shi ya fito a cikin kabilar gadifana wanda kabilar tana cikin ƙawancen kafirai wanda suka zo yaƙar manzan allah to shi wannan nu'aibu gudun masudin ashjari ja'a ila rasulillahi ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam قال له يسوع من الله إني أسلمت يا رسول الله إني دي كاسم لا مسلمت wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami amma mutane na yana nufin kabila ta ta tsana ba su san na musulunta ba ba su da labarin musulunci na fa murni bi ma shi ita ka umarce ni da duk abin da kake so ya rasulullah fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ikhzal Allah ka je ka tabar da abokan gaba Allah gaban ka je ka gaya musu maganar da za ka farraka su ka wargaza su in sadata in dai har ka samu ikon yin haka daga al-khizlan khizil Allah ka tabar da su gaban in dai ka samu iko fa innal harba khud'atun domin shi yaki dan yaudara ne wannan kalin magana a wasu maza aka fara jinta a wannan lokacin alharbu kuda shi yaƙi yaudara ne sai ka yi dabara ka tabi numfashi abokin gaba kafin ka samu galaba a kan fakar da nu'aimu sai nu'aimu ibn mas'udin ashja'i sai ya fita daga wajen manzon Allah hatta ata bani quraiza a sai da ya wajen yahudawa bani quraiza wa kana nadiman lahum dama ya kasance abokin su ne fil jahiliya tun a zamanin jahiliya asalin nadim as-sahibu al-musamir abokin hira shi na kike masa nadim to abokin su ne tun a jahiliya in yazo garin Madina bai da gun zaman hira sai wato cikin bazu Quraiza da yazo wajen su fara lahum sai ya ce musu qad arabtum buddi iyakum hakika kun san kaunar da nake muku kun san ni masoyin ku ne wa ka fata bayni wa bainakum musamman ma tsakanina da ku ba da sauran ausu da kamar ba inda yana magana ne da mutanen Madina musamman ma a keɓance irin kaunar da take tsakanina da ku sun sani eh kwarai kuwa wa ka fata musamman ma ma bayni abin da yake tsakanina wa bainakum suna ku babu ma? Ok, wa kasatan ma bai ni wa bai naku, ko musamman ma abin da yake tsakanina da ku. Ƙalu suka ce, sadakata kayi gaskiya, kai masoyinmu ne, lafta inda na ji mutta hali, kai ɗin ba abin tuhuma ba ne a wajenmu, duk maganar da ka zo mana da ita, mun amince da kai ba za mu tuhume ka ba. فقال لهم سيدي موسى إن قريشا وقدفانا كل قريشا وهذا قبيلة تتقدفانا جاءوا لحرب محمد سنزول بين يقر محمد وقد ظاهرتموهم عليكم حقيقة كنتم تيمكيسوا أكل يقر محمد ko haɗa kai da su za ku taimaka muku ku yaƙi Muhammad. Wa inna Qurayshan wa Gadfan sun sani kuma Qurayshawa da kabila ta Gadfan laisu ka hayatikum ku ba kamar ku suke ba saboda albalad waladukum ku garin madina garin ku ne bihi amwalukum wa auladukum wa nisa'ukum da dukiyoyin ku gonakin ku da ƴaƴan ku da fatan ku duk a garin madina yake la taqdiruna ba za ku samu iko ba la an tahawwalu minhu ku juya daga wannan gari ila gairi zuwa wani gari zuwa wani gari daban duk yanda abu ya ɓaci ku dai a madina kuke don ba za ku iya barin gonakinku da dukiyoyinku ku ce kun ƙaurace wa madina ba wa inda ƙureshan wa gadafani su kuma ƙureshawa da ƙabila ta kan gadafani amwaluhum dukiyoyinku abunahum da ƴaƴayensu wa nisa'u da matayensu bi gairihi a wani gari suke ba a garin madina ba kowanne tsakaninku da madina ma wani tafiyar kwanaki ne wa in ra'auna hazatan idan suka ga gara ƙasa wa ganimata da ganima a sabu za su kwata su tafi da shi zuwa garin su wa in ka da gaira bayan ka in wani wannan ne ya kasance ba a samu yadda ake zo ba yaƙi ya ƙwaci lahi ƙubi biladi za su gudu su da shi garuruwan wa kallu bai da kuma bai da haka rajul sai su kyale ku tsakaninku da wannan mutum kun sani kuma wala taqata lakum alai in ku kada ne ba ku da ikon da za ku yaƙe shi in khalajukum idan ya kadaitu da ku in aka ce ba da tsana babu kafiran makka ku kadai mu ku dai ba za ku yaƙe shi ba za ku iya ba kun sani to fala tuqatiluhu ma alqawli kar ku yadda ku yaƙe shi tare da waɗannan kafirai wato tare da wurin shawa daga dukana hatta ta ku dura hannun min ashrafi an sai kun karɓi jingina daga manya-manyan shugabanni jingina ta mutane ba ya kuru na bi aidikum da manyan su za a zama kun rike su a hannunku a cikin garin su na banu ƙuraida ki ƙasar lakum domin ya zama aminci ne gare ku ala an yi ƙatilu ma'akun muhammadan akan sharaɗin za su yaƙi muhammadu tare da ku kar a zo a fara yaƙi su gudu su bar ku da shi ku kuma ba yadda za ku iya da shi hatta la ya ta'akkaru yadda ba za su yi jinkiri ba ko don su kwato waɗannan shugabannin nasu da yake hannun ku dole su tsaya su dage a yi wannan yaƙi ƙaru sai banu ƙurina suka ce laqad asharta bi ra'ayin wa nusin wallahi haƙiƙa kayi nuni fa da ra'ayi mai kyau wa nusin da kuma nasiha sun yarda da abin da ya kawo kenan kuma da sannan sai ya fita daga wajen banu ƙurina حتى أتى قريش خرج وقريش واصوما فقال لأبي سفيان ابن حرب سيبيع وأبو سفيان ابن حرب شين شغبان قريشا ومن معه دولة التي تعرض في من يمن قريشا يجي قد عرفتم ودي إياكم ثم يتبع مكواني حقيقة كن سيئل قولة دنيكي مكو وفراقي محمدا لكم لقواتا دنيني لمحمد faƙad balaga ne amurin hakika wani al'amari ya zo mini wato wani labari ya zo mini ra'aitu haƙƙan alayya an uballighukum na ga kuma ya zama haƙƙi ne a kaina na isar muku da wannan labari nusahan lakum domin nasiha gare ku amma faktumu alayya koye wannan zance da zan gaya muku kar ku gaya wa kowa sirri ne tsakanina da ku قالوا suka ce da fa'alu za mu aikata ba wanda za mu gaya kala yace to ta'lamuna kun sani anna ma'ashara yahudin cewa jama'ar yahudawa kad nabi mu sun yi nadama alama sana uga abin da suka aikata shi ma bainahu wa baina muhammadi abin da yake alƙawarin da muhammadu da suka hada kai da ku suka warware alƙawarin suka ce za su haɗu da ku su yaƙe shi yanzu sun yi nadama وقد أرسلوا إليه sun aika masa jakada an cewa qad najimna ala ma fa'alna mu ban mun yi nadama ga abin da muka aikata fa hal yuridika amma zai yarda da kai za ka yarda da mu minna an na akuba min quraish wa qad fada rijalan min ashrafihim mu kamo maka rijalan wasu mazaje min ashrafihim daga manyan manyan su min quraish na qurayshawa wa qad fada da kabila ta san da tsara فنؤتيكهم مباكسو فتضرب أعناقهم كسار وياهم ثم نكون معك sannan za mu ci gaba da kasancewa tare da kai alamun da ke nuna yaƙi waɗanda suka yi saura daga cikin ƙurayshawan daga Isfana yace musu fa alsana ilayhi kuma Muhammadu ya aiko musu Allah an cewa ya yarda da wannan inda sun yi nadama har sun yadda za su kawo jigajigan ƙurayshawa daga Isfana ya tsare wuyansu kuma su dawo su ci gaba da alkawarinsu da shi har su yaƙi ƙuraisha da kaɗufana ya aika musu ɗan aike yake ya yadda sai shi abu nu'ayn ibn mas'ud al-ashja'i sai ce wa ƙuraishawa to in ba asa ilaikum yahudu in yahuda suka aiko muku jakada yalta mituna rahanan mirjalikum suna neman wasu ba su jingina daga mazajenku wala tarbawu ilaihim minkum rajulan wahida kar ku yadda ku turkuda musu ko mutum ɗaya daga cikin kaga nan ma ya kitsa kun ba kare da sannan sai fita da gwadon ƙurashawa a ta a ta ga tsufana har yaje wajen kabilar ta ga tsufana fa qala yace ya mata da tsufana ya ku jama'ar ga tsufana antum ahli ku dai dan uwana ne wa ashirati kuma dangina ne wa ahabbun nasi ilayya ku ne mafi soyuwar mutane a gare ni wala arakum tattahimuni bana da tanku za ku tuhume ni da ƙarya ko da cin amana ko yaudara akan abin da na zo muku da shi qalu suka ce sadaqata kai gaskiya kai dan uwan mu ne dangin mu ne masoyin mu ne kuma ba ma tuhumar ka da ƙarya qala yace to faktumu alayya ku koye mu zancen da zan gaya muku kar ku gaya wa kowa qalu suka ce lafa'alu za mu yi wannan mun ma alƙawarin ba za mu gaya wa kowa ba a ƙala lahu misla ma ƙala da ƙuraishi sai ya gaya musu irin abin da ya gaya wa Qurayshawa cewa bani Qurayza sun yi nadama ga abin da suka warware alkawari na Muhammadu amma sun ce za su kamo manya-manya daga cikin kuku da Quraysha su kai masa ya sare wuya dan ya yadda ya ci gaba da alkawarin nan da su kuma su haɗu su yake wa hazzarahum misla ma hazzarahum kuma ya tsoratar da su shi abu nu'aymin ibn ashjai ya tsoratar da gatsufana misla ma hazarahum misali irin yadda ya tsoratar da quraishawa to balan ma kanan lailatar sabt yayin da daren asabar ya kasance ni shawwali daga watan shawwal da aka fita wannan yaki sanata kamfin shekara ta biyar bayan hijira wato ran juma'a da daddare gobe za a wayi gari asabar وكان ممن صنع الله صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لرسوله كو لرسول الله to ni ya kawo Allah kuma bayan rasulihi yana daga abin da Allah ya yi wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallama a wannan daren arsala abu sufyana wa ru'asau gadfana abu sufyana da shugabannin kabilar gadfana sun aika jakada ila bani qurayza zuwa yahudawa bani qurayza fa qawluhum suka ce musu inna lasna bidari muqami su saboda sun kagau kamata yi su jira su ga abin da bani qurayza za su musu da shi na neman wannan jingina to amma su saboda sun kagau wancan labarin da Nu'aym ya kawo musu ya ragana su ba su jira bani qurayza ma sun zo neman jinginar sai suka aika musu jakada faƙaru lahum suka ce musu inna lasna bidari muqami mu fa ba a garin zama muke ba dar din anan gari kun sani madina ba garin mu bane ba zama muka zo ba mu yaƙi muka zo lasna bidari muqami ba mu zamanto a gari na dawama ba qad halakal kuffu wal hafir haƙiƙa raƙumi da doki sun halaka al-kuffu shine raƙumi mai mai kuffi alhafir kuma mai tono shi ne zoki mai so da ƙasa da kofatu abinda suke nufi raƙuman da suke yankawa suke ci kafin rundunar ce dubu goma sha biyu kamar da muka jiya kullum suna yanka raƙumi goma talatin arba'in har ɗari kuma an yi kwana da kwanaki har yanzu ba a fara yaki ba suka ce to mu da wakanmu wasu yunwa ta kashe su saboda babu ƙasan kiwo ba inda za a je a yi kiwo tunda yaƙi aka zo raƙuman su wasu an yanka wasu sun mutu shi ne suka ce kada halaka kada halaka kufu wal hakim raƙuman mu da dawakan mu duk sun halaka fa gudu lil qitali ku yi sabuwa ko ku fito wannan yaki gobe hatta nunajiza muhammadan har mu kai wa muhammadu hali wa nagrubu mimma bainana wa bainahu gama abin da yake tsakaninmu da shi a yi ta ƙaƙari suka aika wa banu ƙureza wannan ta hanyar jakada fa arsalu ilayhim su ma banu ƙureza suka aiko musu cewa annal yawma asabtu to ai da kuke cewa gobe mu yi sammako rubuto ai goben ko yau din da za a wayi gari ai asabar ce wa huwa yawmun shi ku asabar wani ne la na amalu fi shay'an ba ma aikin komai a cikinsa وقد كان حدث فيه بعضنا حدثا حقيقة كم أتاريه من يهودا بعضنا وتشاش من شيء إذا كاتني حدث فيه حدث ثم فارق دون لي في أتكنسا فأصابهم ما لم يكب عليكم abin da bai kuya gare ku ba labarinsa bai kuyi gare ku ba ba a saba ya sami su shi ne an hana su yin su ran asabar sun je sun yi kamu shi ran asabar an mai da su duran rika labari ne da ya yato har Qurayshawa sun ga wannan labarin shi da suke gaya musu sun sani wani bangare daga cikin mu iyayenmu da kakanni a hadasa fi hadasa sun yi wani aika aika cikin yinin asabar fa asaba hum ma lam yakib alaikum abinda labarin da bai kuya gare ku ba ya same su shine an hallaka su walasna min alladhina nuqatilu ma'akum kai ba ma wannan ba ba maganar ma wannan ba mu fa ba za mu yi yaki tare da ku ba hatta tu'u na rahana min rijalikum har sai kun ba mu jingina daga cikin mazajen ya kunu bi aidina ko ya kununa ya kunu bi aidina da za su zamanto a hannayenmu su katan lana domin mu samu amincewa gare mu hatta mu za gaba kuma har yanzu za mu samu aminci da fika da za mu fito mu yaƙi muhammadu ma a kuma tare da mu fa inna nakasha domin mu muna tsoron in darra minkum harbu idan yaƙi ya cutar da ku kuka ga alamar ba nasara wa shikadda alaikum alqitalu yaƙin nan ya tsananta gare ku to muna tsoron an tasiru ila biladikum za ku tafi ku gudu zuwa garuruwan ku wa tatrukuna ku kyale mu da wannan mutum wa rajul shi ko wannan mutum idan alfin manzo Allah fi biladina a cikin garin mu yake ku za ku iya gudu ku koma garin ku lafiya mu kuma in kuka tafi za ku bar mu da shi tunda a gari ɗaya muke in kuka bar mu da shi kuma wala tsakata lana bi zalika min muhammad kun sani mu ba mu da iko mu kaɗai da za mu yaƙi muhammad to falan ma da aka ilahi mu rusul yayin da jakadun qurayshawa suka koma musu billazi qalal banu qurayza da wannan labarin da banu qurayza suka faɗa qalat qurayshu wa gadfanu sai quraysha da larabawan gadfanu suka ce ta'alamuna wallahi kun sani mun rantse da Allah annan ladhi hadatha bihi annan ladhi hadatha kun bihi nu'aym ibn mas'ud haqiqa zancan nan da nu'aym ibn mas'ud ya zantar da ku shi la haqqu wallahi gaskiya ne yanzu ya tabbata abin da ya zo ya faɗa mana sun yi alƙawari da Muhammadu sun ce za su kawo manya-manyan mu su kai masa ya kare wuya gashi yanzu ya tabbata gaskiya sun ce ba za su yaƙi da mu ba sai mun ba su manya-manyan mu jingina suna so su yi wayo su kai wa Muhammadu ya kashe. Ba an samu ila bani Quraiza sai suka aika wa bani Quraiza suka ce inna wallahi la nadfa'u ilaykum rajulan wahidan min rijalina. Mu kan mun rantse da Allah ba za mu tunkuɗa muku ko mutum ɗaya ba daga cikin mazajen mu. Fa in kuntum turiduna al-qitala fakhruju. In kuna nufin yaƙi kawai ku fito amma dai ba za mu ba ku ko mutum ɗaya ba. fakurdu faƙatilu in dai kuna son yaƙin nan to ku fito ku yi yaƙi wa qala banu qurayza banu qurayza su kuma hina in ta ilaihim rusulu bi haza yayin da jakadu suka zo musu da wannan cewa qurayza sun ce fa ba za su bada ko mutum su ɗaya ba sun ce kawai in za a fito yaƙi a fito yaƙi innal ladhi zakara lakum nu'aym ibn mas'ud kuma suka ce haƙiƙa abinda Nu'aym ibn Mas'ud ya gaya muku da haƙƙo wallahi gaskiya ne in ji banu Qurayza ba yuridu alqawma waɗannan mutanen da suka zo taron dangi ba komai suke nufi ba illa an yuqatilu kawai sun zo ne su yaki fa in wajadu fursatan in suka samu dama ta ganima in ta zuwa za su yi amfani da ita wa in kana gairu zalika in wani wannan ne dama ba su samu ba yaki ya ɓaci in ta hazu ila biladihim za su gudu su koma garuruwansu wa kallu baina kuma wa baina dun za su kyale ku da wannan mutum fi biladi kuma a cikin garuruwan fa arsalu ila quraish wa gadfana sai banu quraish suka sake aika jakadu zuwa wajen quraishawa da gadfana suka ce inna wallahi mu dai kan banu quraish mun rantse da Allah la nuqatilu ma'akum ba za mu yi yaki tare da ku ba hatta tu'una rahaman sai kun ba mu jinjina fa abau alaihim su kuma Qurayshawa da gadawa da suka ki suka ce zuwa za su iya ba da mazajen su a je a kai Muhammadu ya kashe to a nan dai wa kazala Allah azza wa jalla bainahum Allah ya tabar da tsakanin su da Yahudawan da Qurayshawan da gadafan wa ba'atha Allah alaihim rihan asifa da kuma a cikin wannan daren da duka sai Allah ya aiko musu wata iska bakarara وهي ريح صباح كإسكا نمي غوغوتو وادا غغبر في ليلة شديدة البرد برد والظلمة kuma iskan nan ta taso ne a cikin dare mai tsananin sanyi ga kuma duhun dare babu hasken farin fata fa qala'at buyutahu wannan iskar saboda karfin da ta tubbuke dakunan su tanti tanti da hemomin da suka kakkafa iskar gaba ya take tubbukewa tana jefar tana jefar da su wa kadar an ɗabawu sai yayyanke igiyoyinsu da suka ɗaure wannan hemomi nasu wa kafa'at uzura ta ciccifar da tukwanansu tukwanan da wata tukunyar an yi toshe lakumi gaba ɗaya ake juye mata namu manya-manyan tukwane ne saboda mutane ne da yawa dubu goma sha biyu amma duk girman tukwanen nan da raƙumin da dabbobin da ake dafawa iska za ta ɗauki wannan tukunyar ta kifar da ita naman yanzu ne wasarar tulkin rajula alal arzi kai wannan iskar ta kasance tana jefar da mutum ma a ƙasa duk ƙarfin mutum in yana tafiya iska za ta ɗaga shi da jifa da shi wa asalallahu almala'ikata kuma sannan Allah ya aiko mala'iku fazzalzalat hum ta girgiza su amma walam bukatar ba su yaki ba mala'iku an zo an sun zo da su tsorata su su firgita su ba kamar a badar da mala'iku suka yi yaki ba a nan mala'iku sun zo amma sun tsorata su ne ba su kashe ko mutum tsaye ba bal na fasar fi qulubihim ru'ba sun jefa tsoro ne a cikin zukatansu ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sannan manzo Allah tsira da an mutu Allah ta a gare shi yace man yaqumu wa zai tashi fa yazabu ila haula da qawmi yaje wajen waɗancan kafirai fa ya atina bi kabarihim yazo min da labarin yana neman ya san aikin da Lu'ayn ya dauka ya yi tasiri ko bai yi tasiri waye zai tashi ya je wajen waɗancan kafirai ya shiga cikin su fa ya atina bi kabarihim yazo mana da labarin su adkalahu Allah jannata in ne mana wannan Allah zai shigar da shi aljanna ka duba dai aljanna yanzu ana neman mai shiganta wa zai je ya zo mana da labarin kafiran nan Allah zai shigar da shi aljanna fa ma qaba min rajul hudayfa ibn al-yamani yake ba mutumin da ya tashi daga cikin tsoro an tsorata kowa yana cikin tsoro gashi ana tallan aljanna wa zai je ya zo mana da labarin su Allah ya tashi a aljanna yace fa ma qama fi narzul ko mutum ɗaya ba wanda ya tashi a cikin kuma kowa da kowa yana duk wanda ake kai masa wani akwai shi a gurin kuma sallallahu rasulullahi manzo Allah kawai sai ya kama sallah qiyamul layl a wuyan min al-layl wani yanki na dare ya kama na kulkuni kawai inda yayi tayi ba wanda ya motsa ba wanda ya amsa ya yi ta yin sallah ya yi ta yin sallah sun maltafa da irin na sannan ya sake waiwayowa gare mu ba ƙala mislau ya ƙala faɗin irin waccan magana waye zai tashi ya je wani waɗancan mutane ya kawo mana labarin su Allah zai sa shi a aljanna fasakata al'ummu mutanen da suka yi shiru ba wanda ya ce ana ya rasulullahi wa ma qama minna ahadun kuma ba mutumin da ya miƙe ثم صلاه ويمن يتغبى da yin sallarsa a cikin wannan dare to malaka mata ilaina ya sake wayoyowa gare mu fa qala mislahu ya qala fadin abin da ya faɗa da farko fa sakata al'ummu mutanen nan suka yi shiru wa ma qamu minna ahadun ba mutumin da ya tashi daga cikin mu min shiddatil qawti wal jazai wal bardi saboda tsananin tsoro da yunwa kasan an yi kwana da kwanaki ana tonan ramun nan abinci da guduri ya kare ba mu zuwa gona ba mu zuwa kasuwa ba mu zuwa wajen neman abinci ga tsananin tsoro ga tsananin yunwa walbardi ga tsananin sanyi sun makala sannan a ƙarshe manzo Allah sai ya ayyana ta ya huzaifa huzaifa tu budu yamani fa qultu yace labbaika ya rasulullah wa qumtu sai na taso daga inda nake hatta ataitu hannu inda yake ba a kaza da yaje matsala sai ya yi riko da hannu ya kama hannuna wa masahara a siwa waje ya shafi kaina da fuskata wato ya sa masa saladari da kore tsoro da ƙarfin hali maza Allah ya rike hannuna ya shafi kaina da fuskata sun makale ta iti ha'ula ilƙauma ka je wajen waɗancan kafirai a ta ta a cini bi kabarin ka zo min da labarin inda maza Allah ya ayyana kam ai dole a tafi wala ta haɗi sanna shay'an amma karka farar da komai mana karka aikata komai hatta tarjiya ilayya har sai ka komo gare ni shi Allah yana da yaƙini zai je ya yi abin da aka tura shi lafiya ya dawo lafiya ya kawo labarin da ake nemi shi ya sa ke masa karka farar da komai karka aikata komai hatta tarjiya ilayya har sai ka komo gare ni ثم قال sannan manzon Allah ya ce Allahumma ihfazu Allah ka kiyaye Huzaifa min bayne da ka kiyaye shi ta gaba gare shi wa min kalbi ka kiyaye shi ta bayansa wa an yamini ka kiyaye shi ta damacinsa wa an shimali ka kiyaye shi ta hagunsa wa min fauki Allah ka kiyaye shi ta samansa wa min tahti Allah ka kiyaye shi ta karkashin kaga ya samu kariyar manzon Allah yace fa akantu sami sai na dauki kibiyata wato kwari da bakana thumma in talaqtu sannan sai na tafi amshi na hawan ina tinkarar shashin da kafiran nan suke ka annan ma amshi fihi mami kamar yana tafiya cikin wasu dakaru da kariya shi kadai yake tafiya amma yana jin kwarin gwiwa sai dai ba za haku sai da tafi fa da kalbi til qawli lalle na shiga cikin waɗannan kafirai wa qad arsala Allahu alaihim rihan wa junuda a lokacin Allah ya aiko musu iska da wata runduna lillahi ta'ala kuma iskar fa iya iya sansanin kafiran ne tafa'alu bihim ma tafa'alu a lokacin iska tana aikata musu abin da take aikatawa tana tuntike hemomin su tana kifar da tukwanin tana ɗaukar mutum da buga da ƙasa la taqiru lahum qidran ba ta bar musu wata tukunya wala naran wala wata wuta wala bina'a wala wani hema da suka kakkafa duk tana ture wa abu sufyan sai ya sanar da abu sufyan shugaban kafiran ƙa'idun yana zaune ya tsali yana jin wuta saboda tsananin sanyi ba a kan su samun sai na ɗauko kibiya wa ba a na sanya ta fi kabin kausi a cikin tsakiyar bakata yana so da zai harbe shi inda ga dama ta samu fa a rasu an armiyahu sai na nufin na harbe shi ya ce wa laura maitu da na harbe shi la'atattu da na sami saboda gani gashi shi bai san ni ba kuma baya gani na fa zakartu qawla rasulullah sai na tuna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake la ta hada sallar hadatha karka aikata komai hatta tarji har sai ka komo gare ni ba dan wannan ba yake da zan harbe shi kuma da na harbe shi da na same shi kaga ya kuru da ya mutu yana kafiri da labarinsa ya kare a gurin Allah ya sa shi zai musulunta wata kila ma saboda shi ne Allah ya sanar da manzo Allah ya ce kar kai komai kawai labari nake nema kar ka taba kowa kar ka aikata komai sai ka dawo gare ni yace da na ga dama da na harbe shi ba dan na tuna wannan magana ta manzo Allah yace faradattu sahani fi kinanati sai na bai da kibiya ta a cikin kwalina ai mun san kwali da baka sai na bai da kibiya ta kinana shine kwali da ake zuba kibiyoyi a ciki فلما راى ابو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله به yayin da abu sufyan ya ga abin da iskan nan take aikata musu wa junubillahi da dindinar Allah ta mala'iku la taqiru lahu kidran ba ta kyale musu tukunya wala naran wala wuta wala jina'an wala wani tanki da suka kafa to da yaga wannan fa sai ya tsorata maqalati ya ma'ashara quraish ya ku jama'ar quraishawa liya'khudha kullun minkum bi yadi jalisihi lalle ne ina umarni kowa daga cikin ku ya rike hannun abokin zamansa fa yanzura ya duba man huwa wane ne kowa ya san wa yake tare da shi saboda ka san mutum ne mai basira mai hangen nesa yana ganin wulgawar ko mala'ikun nan watakila ko wani abu da shi bai gane ya ga yawan ya tsaru ba irin yawan da ya saba gani na rijinsu yace to kowanne mutum daga cikin ku ya rike hannun abokin zama da suke tare da shi kuma ya duba ya tabbatar ya san wane ne shi huzaifa da ya ji an faɗi wannan kaga tun da yana cikin su wani zai ya rike hannun sai wannan waye to sai ya riga malam masallaci ya riga kafi sai ya fa akan su da yaji jalifi sai na maza na kama hannun abokin zama na tunda a cikin su yake shi ya zakanta ce kawai yana kallon abin da ake bai yadda wani ya rike hannunsa ba sai zaraf ya kama hannun wanda suke tare fa qultu zaraf man anta kai din wane ne fa qala ta subhanallah a ma ta arifu min kai yanzu ba ka gane ni ba shi ya ga to abokin tafiyar sa yace ba ka gane ni ba ana fulani bin fulani shi bai ma kiyaye ko sunan waye ba yace ni ne wani dan wani rasulun min hawazi ni mutum da na zo daga kabilar hawazi zuwa ga tsafana ba ba quraishi bane ba mutumin makka bane to kaga anan shi ya tsira ba wanda zai kama hannun sai ce kai din waye wannan sana asirin sai ya tuno fa qala abu sufyan a karshe abu sufyan ce ya ma'ashar quraish ya ku jama'ar Qurayshawa innakum wallahi ma asbatum bidari muqami innakum cewa ku wallahi na dan da Allah ma asbatum adalan nan fa ba za ku wayi gari ba bidari muqami ai gari na dawama kun sani garin nan ba garin mu bane ba kuma zama muka zo ba ba ku wayi gari a gida na dawama ba fa kada halakar kira'u wal kubu hakika dabbobin mu wal kubu da laƙuman mu duk sun halaka mu ya fara karewa wa akala fatina banu qurayza gashi kuma yahuda banu qurayza sun saba mana alƙawari sun ce ba za su yaƙi muhammadu ba sai mun ba su jingina sun kai masa yayanka wa balagana anhum alladhina karahu labarin da muke kin ji ya zo mana daga gare su wa laqina min hadha bihi kuma gashi mun gamu da wannan iska ma tarona kamar da kuke gani abubuwa da duk sun rincaɓe yace fantan hidu fa inni murtahilun kai ku tashi ku tafi ni ma na tafi ta ga magana ta tsare ban ta hiru ku cira su kowa ya tashi ya kama hanya fa inni ni ma da gola musa hindu ni ma na tashi duk ku tashi ni ma na tashi kuma dama shi ne shugaba duk wasu da suka biyo su da hawazin din daga tafanan da koma wanne ne suna karkashin quraishi quraishi kuma shi ne shugabanta to tunda jagora ya tashi akwai wani mai zaman ثم قام إلى جمله sannan ya tashi ya tunkari raƙuminsa wa huwa ma'qunin raƙumin an daure shi an masa iqan wato daurin talala badalasa alai yana zuwa bai ma tsaya kunta wannan daurin ba kawai ya hau kan raƙumin sai ya zauna ثم ضربه sannan ya doki raƙumin fa wasafa ala salatin sai raƙumin ya miƙe akan kafafuwa uku to ɗaya kafar an daure shi ya manta ma da raƙumin a daure ki fama da daga ikalahu abu a sufiya da bai kunce wannan ɗaurin kafar raƙumin nan ba illa wa ƙa'imun ba sai sai da raƙumin ya miƙe tsaye baya da lokacin da zai tsaya kafin ya hau ya tada shi ya kunce masa ɗaurin sai da dole ya zaburi raƙumin ya miƙe akan kafa uku sannan ya kunce masa ɗaya kafa wa sami ati da ɗufalu bi ma fa'alat quraish su ga ɗumana suna can sansanin hukuma sai suka biyo labarin abin da ‘yan uwansu kurai shawa suka aikata cewa ba su sun fasa yakin nan gida za su koma. Farsa mazu raji'ina su ma ga tsafana suka ci gaba da komawa ila biladihim zuwa garuruwansu daga nan aka wasu. Ƙala sai da nahu zai fata bin jamani ya ce faraja su ila rasulillah da na gade mutanen nan da gaske sun tafi sun tashi sun fara tafiya ya tabbatar bai tafiya za su yi. sai na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka abi amshi fi himami kamar ina tafiya cikin cikakkiyar kariya ba na fargaba ba na tsoron komai fa taituhu wa huwa qa'imun yusalli na zo manzon Allah a lokacin ma yana tsaye yana sallah kwana manzon Allah yana sallah a wannan daren yana karo kwan Allah to falan ma sallama yayin da yayi sallama wato da yayi sallama ya sallame aka burku sai na bashi labarin duk abin da ya faru fa bahika manzo Allah ya kyalkyale da dariya bai ce ba ta basama ba ba ka safai manzo Allah yake yin dariya ba sai dai burbushi amma nan manzo Allah ya kyalkyale da dariya hatta badat aliyabuhu fi sawadil layl har sai da fiƙuwar inda suka bayyana a cikin duhun dare ka san manzo Allah yana da farin haƙwari gashi fa duhun dare ne amma sai da aka ga haccen fiƙoƙinsa suna walƙiya. Shehu Gadam ya yi gaskiya, ya ce wa a shi na kusa gari, in ta ba saba yan jami, ka haɗe gama ni aula kalgar kiyalmar. Manzan Allah mai wushirya ne, in ta ba saba ba ma inda hika ba, ko murmushi ne in ta ba sama in yi murmushi yan jami wushirya tana bayyana. Ya ce ka haɗe gama min kamar ƙwayan nan ta hadari shine kankara. kankara ta ce hagu gama ne kankara ta ruwan sama ka san fara ce kan to haka haka alamun Allah ya ce ka haji gama ne au kai baba ya ce ko kuma lakal barki yalma'u au ko kuma haka wani matsala yalma'u yana walƙiya kalbarki kamar walƙiya yana walƙawa kalbarki kamar walƙiya saboda a cikin duhun dare da ya yi dariya sai ake ganin walƙawar haƙwaransu saboda hasken haƙoninsa sallallahu alaihi wasallam sai da nahu zai ba ya ce hatta badat an ya buhu fi sawadin laili fallan ma aka barku yayin da na gama bashi labari wa faraktu na idar da wannan labari karartu sai na samu nutsuwa wa zahaba anni dafa wannan sanyin da nake ji sai sai ya bushe gare ni fatanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo inda nake fa anamani ya kwantar da ni ya sa ni nayi bacci inda rijilai a wajen kafafuwa saboda nayi masa aiki kuma na ɗebo sanyi saboda sanyin mai tsanani a can ake yin sa inda kafiran suke sanyi ne dama na azaba to kuma ya shiga cikin su kaga dole sanyin da zai biya ku wanda mutanen manzo Allah suke ji to manzo Allah sai ya kwantar da ni a inda yake ya sa da nayi bacci inda rijilai inda rijilai a wajen kafafuwarsa guda biyu wa alqa alayya tarfa saubihi kuma ya jeho mun wato ya jefa mun gefen mayafinsa ya lullube ni da mayafinsa shi ya ruhu da wani bangare ni kuma ya yafa mun wani bangare wa altaqata biri kuma manzo Allah ya amfala kirjina bi badani kadamai da cikin tafin kafafuwan wai dai ya kara masa dumi tafukan manzo Allah masu albarka ya amfala su a kirjin Huzaifa domin ya kara jin dumi ya kuma ƙara samun nutsuwa. Falam a zan na'ima, tun da manzo Allah ya yi min wannan ban gushe ba ina ta bacci, hatta asbatu har sai da na wayi gari sai da alfijir ya gudu. Falam ma asbatu yayin da na wayi gari alfijir ya ceto, ƙala sai mai ƙum ya naumanu, tashi ya kai mai bacci, ka tashi ya kai mai yin bacci. To ƙauluhu idan ja'alkum junudun shi za mu shiga ba? Bismillah.
إرجعوكم جنود فأوفى إرجعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن لعبت الأوثار وغلبت القلوب الحناجر ومن الله الدعاء
Na'am, Allah ta irja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da waɗannan kafirai suka zo ta saman ku wa min asfala min ku wasu kuma suka zo ta ƙasa da ku wannan irin a wato imamu sawo ce badali ce min daga uzkuru iz ja'alkum junudu fa arsalna alaihim riha sai aka yi badali da ita wannan hizbin kamar dai wazkuru ni'matallahi alaikum iz ja'alkum ya in irja'ukum min fawqikum kamar badali ce ta wata irja'ukum a irja'ukum junudu to tuna lokacin da ja'ukum waɗannan runduna ta kafirai suka zo muku min fawqikum ta sama da ku wa min asfala minkum wasu kuma suka zo ta ƙasa da ku min fawqikum shi ne min a'lal wadi akwai wanda suka zo muku ta saman wannan kwazazzabu ta kan tudu wasu kuma wa asfali suka zo muku ta ƙasan wannan kwari minal mashriqi wasu suka zo ta ɓangaren gabashin madina wal maghrib wasu kuma suka kewayo ta yammacin madina gabashin madina shine min fawqikum shine guri mai tudu wajen tudun salko kenan maghrib din kuma shine wannan kwari da yake yammacin madina wajen zagatul absar ku tuna lokacin da idanuwa ta karkata ai malik ta karkata an kulli shay gabalin hango kowanne abu ila aduwi ha ta komo tana kallon abokan gabanta min kulli janibin daga kowanne sashi wato idan ido da zuciya a lokacin ba sa tunanin komai sai waɗannan abokan gaba ya za a wanye da su mai gona baya tunanin zuwa gonarsa mai kasuwa baya tunanin zuwa kasuwarsa mai sana'a ko wani aiki ko kira baya tunanin zuwa wajen neman abincinsa duk ido ya karkata an kulle shi gaban dukkan komai ila a duniya ya zo yana kallon wato abokin gaba min kulli janibin ta kowane sashi wa balagatul qulubul hanajira zukata kuma sun kawo karshen makogoro ta sama nan annahar nan shine al'unuku to can tsakanin makogoro da kai da haɓa shine al-hanajir kinaya ce ta tsananin tsoro zuciya ba a cikin kirji take ba to saboda tsoro kamar za ta fito ta baro kirjin ta baro tarkuwa ta baro wuya da makogwaro har ta zo hanajir kamar daga an yi kaki kawai za ta fara saboda tsananin tsoro wa balagatul qulubul hanajira jam'u han hanjirati wa hiya shine muntahul qulub can cikewar makogoro ƙarshen makogoro daga shi sai haba shine hinjara jami'sa alhanajir min shiddatil kawfi saboda tsananin wato kinaya ce ta tsananin tsoro wato zununa billahi zununa kuna ta zace billahi ga Allah azzununa zace-zace iri-iri al-muktalifati mabambanta bin nasir wani yana tunanin da Allah dai zai zai zai zai kawo taimako wani asu wani kuma yana tunanin sai zai kauna wannan yau kam sai dai abinda Allah ya yau kam mun kada yau kam mun hallaka mai yaƙini yana tare da yaƙininsa tunda Allah ya alƙawarin taimako yana kyakkyawan zato ga Allah zai kawo gudunmawa wani kuma mai launin imani kawai ya ɗaiɗe ƙauna yau kam sai abin da Allah ya wato dununa billahi dununa kuna ta zace zace iri iri ga Allah Allah ce kuna da kafu da almumin mu Allah ce hunalika mutuliyal mu'minuna to a wannan guri an jarrabu mu'minai ai uku tubiru an jarrabe su li yatabayyana al-mukhlisu min ghairihi domin mai ikilafi mai imanin gaskiya ya bayyana a fili a gane shi min gairihi daga wani ko wanda dama munafiki ne imanin sa bai je zuci ba wa zulzulu an girgiza su ai hurri ko an motsa su zilzalin girgizawa shadidan mai tsanani min shiddatil fada'i saboda tsananin razana wa iz yaqulu munafiq وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
wa iz yaqulu almunafiquna ka tuna mana ya rasulullahi lokacin da munafikai wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda launin imani yake cikin zukatansu in an ambaci munafikai kuma aka ambaci waɗanda akwai jinya a zukatansu to ana nufin masu jinyan nan masu launin imani amma idan ba a faɗi sunan munafikai ba aka ce kawai fi qulubihim marad to munafikan ake nufi amma tun da nan an ce almunafiquna sannan aka ce wanda zina fi qulubihim maradun wanda jinya take cikin zukatan su ne za ku itiqadi launin itiqadi shine launin imani da munafikai da waɗanda su ba munafikai bane amma imanin su yana da launi suna cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu Allah da manzansa ba su mana wannan alkawari bin nasari na taimako a wajen yakin nan ba illa gururan ba ce sai rudi alkawarin nan kawai yaudarar mu aka yi da aka mana alkawarin manzo Allah ne ya gaya musu Allah ya ce lalle a wannan yakin mu za mu yi nasara gashi kuma yanzu su suna ganin an zo an fi kalfin suna cikin razana suna cewa to yau kama wannan alkawari na Allah da manzansa ba komai bane illa gururan facin ruɗi ne da yaudara ba mu sawu ya ce alƙa'ilu mai faɗin wannan magana shi ne mu'utab ibnu bashir wani munafiki ne mu'utab ibnu bashir wa qala aidan yana cewa ya iduna muhammadu bi fati farisa wa gu to muhammadu sanda ake tona wannan rami yana mana alƙawarin fatahi za a samu cin ƙasar farisa da rum wa ahaduna alhali ɗaya daga cikin mu la ya kadiru an ya tabarraza baya sami uku ya fita bayan gari ya je tsibirna ya yi kashi da fitsari ma yana tsoron kar kafirin sa har kiriya ta same shi farakan domin tsoro wa kaufan da razana suka sai ce ma haza kai wannan alkawarin nasara da ake muku za ku ci farisa da rum ba komai bane illa wa'adu gururin face alkawari ne kawai na ruɗi da yaudara وإذ قالت طائفة منهم وإذ قالت طائفة منهم يا يثربنا مقام لكم فارجعوا ويستعذب فريق منهم النبي يقولون إن قلوبنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا
Allah ce wa in qalat ta'ifatu minhum ya rasulullahi ka tuna mana lokacin da wasu jama'a daga cikin munafukai suka ce ya ahla yasriba ya ku mutanen madina yasrib din nan hiya ardul madina ita ce kasar madina wato ba garin kaɗai ba kasar madina da kewaye da ƙauyukan saboda yakin ba iya 'yan madina kaɗai ba har da larabawan ƙauye shi ya sa ce ya ahalar madinati ba ya ahal yasriba ya ku mutanen ƙasar madina wannan suna na yasriba wa lam tusrab ba a sarrafa shi lil alamiyati wa wazn fi'ili saboda suna ne alami kuma ya zo da awon fi'ili fi'ili mudari yasriba kamar yadribu ne yasribu yadribu kaga wazanin su awon su ɗaya ne to duk wani suna da ya zo da awon fi'ili sawa'un fi'ili ma ne ko mudari ba a sarrafa shi ba a masa kisra amma ba da haka ba ya riba din ai mudafun ilayhi ne kamar ka ce ya ahlan lahi kaga ahlul lahi mudafun ne wa mudafun ilayhi to ahlan mudafun ne ya riba mudafun ilayhi ne majruri ne amma bil fatahati li annahu ismun la yanfa'idu lil alamiyya wa wazn al fi'l wannan suna la yasriba tun daga ranar manzo Allah ya ya ya kyamaci wannan suna asali yasriban nan fa sunniyat bi ismi rajulin min al amalika an ambace ta ne da sunan wani mutum daga cikin amalikawa can kabilu da aka yi dubban shekaru kada da zalaha shi ne fara zama a badila kadima tun da dadewa can shekaru dubbai to saboda wannan tarihi da ya zauna shi ya sirba sunan mutum ne daga cikin kabila amalikawa da ya zauna tun kafin laraba su zo wajen sai ake kiranta da yasriba وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بذلك tun daga ranar annabi ya yi hani a dinga ambaton madina da wannan suna sai zama an ba a bakin munafukai ba ba za a ji wannan suna na yasiri ba amma asalin sunanta ne tun a zamanin jahiliya har zuwa wannan yaƙi na kandasu daga nan maza Allah sai ya hana sahabbansa ambaton wannan suna na madina cewa yasiri ba wasammaha sai ya canja mata suna ya ambace ta da tsaibatu وطابة وقبة الإسلام ودار الهجرة yasa mata sunaye guda hudu in ba za ku je Madina ba to Yasriba kam ya hana yace ko dai ku ce Daimatu dadi wa tabatu da kuma cewa ta yi dadi aka ce daba ya yi dadi daba ya ihu ɗiban kenan ko ɗaiban to tabatu ta yi dadi ɗaibatu mai dadi wa ɗabatu ta yi daɗi wa ƙubbatul islam ita ce ƙubba ta musulunci wa daru hijira ita ne gidan hijira tunda manzo Allah da ya kawo nan ya dawo ya zauna to duka wannan sunayen Madina ne da manzon Allah ya ambace ta da shi bayan al-Madina da ake gaya mata da kuma Yasriba da ake gaya mata tun a jahiliya shi wannan munafiki yake ya ahla Yasriba ya ku mutanen Madina la muqama lakum babu mazauni gare ku in ka kana ni da lambin bibi wa fatiha la maqama lakum in ka ce la maqama lakum ay la iqamata lakum babu zama a gare ku a wannan guri da aka fito na yin yaki in ka ce la maqama lakum ay la makanata ba ku da wani matsayi in ka ce muqam gurin zama in ka ce maqamu matsayi ba za ta wani ya samu muqami duk da cewa mu a wata da rufuwa muke gaya masa ai musa hasulatu mustaqarran wa min wa muqama aljanna ta kyautata mustaqarran matabbaci wa muqaman kuma ta kyautata a gurin zama muqamu mai rufu'a kenan in kuma kace maqamu to matsayi muqami na shugabanci ko na sarauta shine mat'am to kuma dukkan wannan lafazi ya zo a kira'o'i ingantattu ko dai la muqabalakum bi lammin mini ko la muqabalakum kuma duk ma'anar ta ku ina cewa ya ku mutanen Madina ba ku da matsayi la muqabalakum kenan a cikin wannan yaki ba za ku iya shi ba ko kuma la muqam la muqabalakum ba ku da gurin zama a cikin wannan yaƙi farbiyu ku koma ila manazil ku zuwa gidajen min al-madina ta cikin garin Madina wa kanu kharaju zuma munafiqan dama sun fito ma annabi tare da annabi ila kal'i zuwa wajen wannan tudu na sala'u sala'u jabalu wani dutse ne karidal madinati a wajen wato a wajen garin madina sun fito tare da manzo Allah milki tare domin wannan yaƙi na kandak to sai munafiqai saboda sun tsorata suna so su zame su gudu su koma gidajensu wannan magana ba a bayyana suka faɗe ta ba ba suna gaya wa yayyana su ya nasu ya ahla riba la maqama lakum farji'u wa yastazinu fariqun minhu sannan wasu jama'a daga cikin suna neman izinin annabiyan manzo Allah turtu cikin komawa wannan labarin da ya zo muku cewa ku koma ko ba za ku iya wannan yaki ba to waɗanda suke gaban manzo Allah ko suke kusa da yadda annabi yake sahabbai sun garzu ba za su iya tunalewa ba yanzu wajen manzo Allah su ce ya Rasulullahi muna neman izini za mu je mu duba gidanmu ya da suna cewa inna buyutana aura hakika gidajen mu fa tsiraici ne ai akwai tsiraici a gidajen mu gairu hasina ba ta da katanga yukusha alai ana ji masa tsoron kafirai za su iya zuwa ta baya su kawo mana harin yaji a ba mu izini mu koma mu tsare gidajen mu shine ma'anar ya kununa inna buyutana aura wai gidajen mu tsiraici ne kala ta'ala ta Allah ta'ala yayi musu rabi yace wa ma hiya bi aurati ƙarya suke gidajen nasu ba tsiraici ba ne in yuriduna ba komai suke nuna ba illa kiranar ce gudu min alkitali daga yaki gudun yaki ne kawai yasa suke neman izini a basu su koma gida wani gidansu akwai tsiraici da kuma da tsiraicin ba ku faɗa ba har aka fito da tun a madina ku gaya manzon Allah mana ya san matakin da za a ɗauka ko a taru a katangance muku inda katangar ta faɗi sai yanzu da aka zo ku ce wai gidajen ku tsare shi ne a ba ku izini ku koma gida Allah shi kariya kuke yi walau da kirat alayhi ولو ضربت عليهم لنكبرها ثم سئلوا الفتنة عتوها وما تربصوا بها إلا يسيرا
Allah ya ce walau da kirat alayhi da za a shigo musu Madina su waɗannan munafukai min aqdariya daga sasanninta aina wahi ta gabar da yamma kudu da arewanta a ce ga abokanan gaba nan sun dirfafo sun shigo garin Madina sun masu ilul fitinar sannan ai addaki nuna masu shigowa Madina na kafirai sa'alahum ku tambaye su alfitina ta kafirci to yanzu ku za ku yaƙe mu ne mu kashe ku ko kuma za ku yi da ku koma addinin mu na kafirci mu kyale ku da za a shigo wa madina sun masu lifitar sannan a tambaye su za su kafirta la'atawa da sun zai kewa wannan fitina ta kafirci wannan kira ta zo bil madi ai la'atauha da sun ba da ita wal qasri la'atawa da sun zai kewa kafirci ai aduwa da sun ba da wannan kalmar da ake nema ta kafirci wa fa'aluha da sun aikata ta to ko da ga kaddarawa waɗannan kafiran Allah ya ba su dama sun shigo Madina sun tarar da munafikan sun ba su zaɓi tsakanin kafirci da imani sun zaɓi kafircin an kyale su to wa ma talabbasu ba za su ci gaba da zama biha a garin Madinan ba fa illa ya tsira sai dan zamani wanda yake dan kadan Imam Sawu yace ai aqamu bil madinati ko da sun zauna a garin Madina ba da naqabul ahdi bayan sun warware alƙawarin manzon Allah sun bi ra'ayin kafirai wa izharul kubr sun bayyana kafircin su a fili wa qitalul muslimin sun haɗu da kafirai sun yaƙi musulmai to ko da sun yi wannan to ba za su zauna a garin Madina ba illa zamanan qalilan shine illa yasira sai wani zamani dan kadan wa yuhlakuna karshe kuma za a halaka su domin fal'izatu lillahi wa rasulihi wa musulmina mun sani dai falillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina fal ma'ana ma'anar wannan aya ji imam sawi law da kalal kuffarul madinata da kafiran nan sun samu dama sun shigo garin madina wartadda haula da munafiquna waɗannan munafiqan suka yi ridda suka bayyana kafircin su a fili wa qatalukum suka yace kuma al-kuffar tare da kafiran da akaza Allah bi aidikum da Allah ya riko da Allah ya ku sari'an da gaggawa alƙawarin Allah ba zai fasa ba tunda yayi alƙawarin zai taimake ku ne da nasara ko da sun shigo da Allah ya sa malaiku sun tsince ku shine ma'anar da akaza Allah bi aidikum sari'an bi kadi dabirihim da yanke ƙarshen waɗannan kafirai ya hallaka su saboda haka fara ta fado minu kar ku ji tsoron kafirai zakirar madina kuna daga cikin garin madina ne au karija ko kuna wajen garin madina ba abin da zai same ku shi ne ma'azan wannan aya alhamdulillah lokacin ya yi sai dai ya kusa su قد يعلم الله وأول كلمة إن أنا أبيك ثم تقارب ولقد كانوا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدوار وكان عهد الله مسؤولا
ول- ولقد كانوا آهدوا الله بالقبر Allah ya ce wallahi da haƙiƙa waɗannan munafukai sun kasance sun yi wa Allah alƙawari min qablu ay min qabli ka zuwa kandar tun kafin ma a fito wannan yaƙi na kandar lokacin da suka bayyana musuluncinsu a fili ga manzon Allah sun yi wa Allah alƙawarin la yuwadduna al-adbara ba za su juya da baya ban alzo yaki wa kana ahdullahi mas'ulan alƙawarin Allah kuwa abin tambaya ne duk wanda yawa Allah alƙawari Allah sai ya canje shi anil wafa'i bihi game da cika wannan alƙawarin ko ba a duniya ba an je lahira Allah sai ya tambaya alƙawarin da kai mun a lokaci kaza ya alƙawarin namu ka cika ko baka cika ba kullun yanfa'ukum al-firawa قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا na in ka gaya musu ya rasulata lan yanfa akumul firaru gudun nan ba zai amfane ku ba ba a baya ce in yuridu na illa firaran ba to ko da manzo Allah ya muku izini kun tafi wannan gudun ba zai amfane ku ba in farautu idan kuka gudu min al-maut daga mutuwa aw al-qatl ko kuma kuka gudu daga kisa a wajen yaki wa idan yayin nan in qaratu in in farautu in ma kun gudu la tumatta'una ba za a biyar da ku daɗi ba su duniya a nan duniya ba da kirarikun bayan gudun naku illa kalilan sai ɗan kaɗan shine baqiyata ajali kuma abin da ya saura na ajalinku ɗan kwanakin da suka rage muku a duniya shine jin daɗin kaɗai in kuka je lahira kuma azaba tana nan tana jira kul man zallali a
قل cikin
من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
قل كما أبوك يا رسول الله من ذا الذي يعتبكم من الله وعنين يولد ذي يأخذك أغابر الله أي يجيركم وذي إيردكم من الله لك الله إن ينفر بك أغابر إن أراد بكم سوءا إن أرى الله ينفر ونمكم أبك ليكم idan Allah ya nufi halakan halakar da ku wa hazimatan da karaya a wajen yaki in Allah ya riga ya rubuta muku wannan waye zai iya zuwa ya kubutar da ku daga wannan halakar ko wannan hazima din au arada bikum rahaman rahmatan ko kuma Allah ya yi nufin rahama gare ku shine kaidan wani alheri zai same ku waye zai iya hana wannan alheri ya zo ya same ku in har Allah ya kaddara muku amsa dai ba wanda ya isa ya hana mugun abu da Allah ya kaddara wa bawa ko wani abu na alheri da Allah ya rubuta wa bawa sannan wala ya gudu lahum min dunillahi su waɗannan munafikai in Allah ya nufin hallaka su ba za su taɓa samun waliyan wani masoyi ba ya na'uhum da zai hana musu azaba min dunillahi in ba Allah ba wala nasira kuma ba su taɓa samun wani mai taimako bai da fa'u durra da yake tunkuda wata cuta ko mutuwa ko hallaka anhum a gare su in ba Allah ba ba wanda ya san ya yi musu wannan alhamdulillah صدق الله العظيم alhamdulillah alhamdulillah